سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake juyawa cirmi na biyar a cikin wannan jiran giya ta darussan daura na ar-raddu ala man takallama fi ghairi fannihi wa ta'ama fi al-imam al-bukhari wa sahihi na malamin mu ash-sheikh dr malam umar maru jazakallahu khairan wannan shine tirmi na biyar a wannan yammaci na ranar asabar ɗaya ga watan juma'a al-akhira shekara ta 1445 bayan hijira daidai da 22 ga watan Nuwamba 2025 muna maraba da malaminmu dan uwanmu Sheikh Bashir Lawal Muhammad a Sheikhul Markaz wanda ya albarkaci wannan majalisi namu Allah ya saka mishi da alkhairi da shi da sauran ƴan uwa malam mai karatu bismillah daga waqala Sheikh Ahmad Shakir
bismillahir rahmanir rahim اللهم اغفر لشيخنا وللمؤلف والحاضرين وقال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله القول الذي عليك عند أهل العلم بالحديث المحقين ومن من اهتدى بهديه واتبع أن أحاديث صحيحين الصحيحة كلها ليس في واحد منها طعن أو ضعف وإنما انتقد الطارق وغيره من الحفاظ بعد الأحاديث على معنى أن من تقدوا لم يبلغ في صحة الدرجة العليا التي التزمها كل واحد منهما في كتابه وأما صحة الحديث في نفسه فلم يخالف أحد فيها فلا يهلو نرك إرجاف المرجفين وزعم الزاعمين أن في صحيحين أحاديث غير صحيحة وتتبع وتتبع الأحاديث التي تكلموا فيها وانتقدها القواعد الدقيقة التي صار عليها أئمة أهل العلم والحكم على بينة والله الهادي إلى سواء السبيل وانا مغانا الإمام إمام أحمد شاكر kun ga ya maimaita abin da malamai suka ambata tun a baya cewa lallai hadisan da ingantattu ne al-Imam Darqutni da sauran malaman da aka ambata Ibn Dihiya da makamantansu sun ci gyaran Bukhari da Muslim ne akan cewa waɗannan hadisan da suka tacumo su su dara kutani to hadisan nan ba su kai martabar su zama cikin bukhari da muslim ba kuma a cikin gyare-gyaren da suka yi ba su dace da daidai ba a mafi yawan gyare-gyaren sai a cikin 'yan kaɗan ɗinsu saboda haka babu wani sabani tsakanin malamai akan inganci su kuma mutanen wannan zamanin ba wai maganganun su dara kutani suke ɗaukowa ba maganganun su sun yi hannun riga ma da su dara kutani wannan su ma bai taɓa sanin dara kutani ba ko labarinsa ko kuma meye ma abin dara kutani ya yi na aiki akan bukhari da muslim saboda haka dai hadisan suna nan da ingancin su kuma malamai sun bibi maganganun da tsara kudaden suka yi suka tabbatar da menene daidai ne ba daidai ba wa qala qabla zalika wa qala qabla zalika wa ikhtara ibn salah anna ma akhrajahu shaykhan al-bukhari muslim fi sahih wa maqtuun bi sihhati li'ilm yaqin an-nazar waqi'un bih واستثنى من ذلك أحاديث واستثنى من ذلك أحاديث قليلة تكلم عليها بعض تكلم عليها بعض أهل النقد من الحفاظ كالدار قطني وغيره وهي معروفة عند أهل هذا الشأن هكذا قال في كتاب علوم الحديث ونقلوا مثله على العراقي في شريعة على ابن صلاح عن الحفاظ عن الحافظ أبي الفضل محمد بن طاهر المقدسي وأبي نصر عبد الرحيم عبد الخالق بن يوسف ونقله بلقيني عن أبي إسحاق وأبي حامد الإسفرائي إسفرايني والقاضي أبي الطيب وشيخ أبي إسحاق الشيرازي من الشافعية وعن السرقسي من الحنفية وعن القاضي أبي الوهاب من المالكية وعن أبي يعلى وأبي الخطاب وابن الزاغوني من الحنابلة وعن أكثر أهل الكلام الأشعرية وعن أهل الحديث قاطبة وهو الذي اختاره الحافظ ابن حجر والمؤلف والحق الذي ترجه الأدلة الصحيحة ما ذهب إليه ومن قال بقوله ومن أن الحديث الصحيح يفيد العلم القطعي سواء أكان في أحد الصحيحين أم في غيرهما وقال الشيخ أبو شهبة رحمه الله اتفق العلماء على أن الصحيحين أصح كتب الحديث قاطبة وقال الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله في رده على معتصبة الحنفية وغيرهم من أعداء السنة يلاحظ القارئ الكريم يلاحظ القارئ الكريم أن كثيرا من الأحاديث التي جاءت في الكتاب معزوة إلى صحيحين أو أحدهما وقد علقها وقد علقنا عليه بقولنا صحيح وتارة نقول صحيح متفق عليه أو صحيح رواه البخاري أو صحيح رواه مسلم وذلك حين يكون الحديث غير مخرج في الكتاب والذي نريد بيانه حول ذلك أنه يقول قائل جمع بين الصحيح ومتفق عليه ونحو إسلام غير معروف وقد يتوهم فيه البعض أن أحاديث الصحيحين كأحاديث السنن وغيرها من الكتب التي تجمع الصحيح والضعيف من الحديث ولم يفرد لصحيح فقط وجوابا على ذلك نقول إن الذي دعانا إلى هذا الإصلاح إنما هو شيء واحد ألا هو رغبتنا في إيقاف القارئ بأقرب طريق على درجة الحديث بعبارة قصيرة صريحة مثل قولها صحيح جرينا على هذا في كل حديث صحيح ولو كان من المتفق عليه لما ذكرنا ولسنا نعني بذلك ما أشرنا إليه مما قد توهمه البعض abin da ya faru shine a shekul albani rahmatullahi alaihi ya zo da wani islahi sai ya zama gari a kankanin malamai sai aka samu wasu da wanda dama suna neman abin da za su kume shi da shi sai suka yi mishi yarfe akai shine a shekul albani a cikin takhrijin da ya yi littafin a shakin dawiya rabiul abul izzi alhanafi in ya kawo hadisi ko da yana cikin bukhari da muslim sai ce sahihun rawahu shekhani ko sahihun rawahu bukhari ko sahihun rawahu muslim sai su waɗancan suka ce wannan magana ba magana ilimi ba ce domin abinda aka sani a al'adance a takalidin malaman hadisi da ɗabi'ar su shine in yana cikin bukhari da muslim ko ɗaya daga cikinsu ba a faɗan lafazin sahihin sai dai kawai a ce rawahul bukhari wa muslim ko muttafaqun alayhi ko rawahu muslim ko rawahu bukhari ba sai an hada da lafazin sahihi ba ko mun gane to wannan islahi ne da shi a shekul albani ya kawo shi sabo shine sai yake fada anan cewa amsa shi anan shine ya yarda cewa wannan islahi ne sabo ba a san shi ba amma ya kawo shi ne a wannan littafin nashi da ire-iren waɗannan wuraren dan ya kusanto da abin cikin kwakwalen mutane cewa fa hadisi kowane iri ne fa ingantacciya yake yake shi hadisi ingantacce ne sannan a aiki da shi ko da waye ma ya fitar da shi kaifa wasahihani kaifa wasahihani huma asahu alkutub ba'da kitabillahi ta'ala bi ittifaqi ulama'il muslimin min almuhaddithin wa ghayrihim وقد امتاز على غيرهما من كتب الستة بتفردهما بجمع أصنع في كتب السنة بتفردهما بجمع أصح الأحاديث الصحيحة وطرح الأحاديث الضعيفة والمتين المنكرة على قواعد متينة وشروط دقيقة وقد وقفوا في ذلك توفيقا بالغا لم وقد وفقوا وقد وفقوا في ذلك توفيقا بالغا لم يوفق إليه من بعدهم ممن نحى نحوهم في جمع الصحي كابن خزيمة وابن حبان والحاكم وغيرهم حتى صار عرفا عام عرفا عاما أن الحديث إذا أخرجه شيخان أو أحدهما فقد جاوز القنطرة ودخل في طريق الصحة والسلامة wato Imam Bukhari da Muslim kamar da Sheikh Al-Albani yake faɗa anan Allah ya ba su tawfiki ba su kadai ne suka sha alwashin ware hadisai masu inganci kadai a littafin su ba amma su biyu ne ta bayyana cewa Allah ya musu gamdakatar a wannan babu sauran waɗanda suka yi haka malamai ba su gamsu da aikin ba kuma a cikin aikin akwai abubuwan da lallai ba mahallin gamsuwa ba ne su ne kamar waɗannan mutanen guda uku abu ishaq bin khuzaima muhammad bin hibbana da abu abdullahi hakimin na ya kowanne a cikinsu ya yi littafi da wannan shardin ibn khuzaima ya yi sahihi duk da ke shi da kansa a cikin sahihin yakan kawo abin da zai ce ba sahihi ba ko abin da zai yi taraddudi ya ce in yi babi babin da ke bayyana kaza kaza kaza sai ce in sahha alhadithu fihi ko in sahha ma warda fil babi shi da kanshi ka faɗa ka wani lokaci ma babbabin empty kaga shi da kanshi ashe bai zartar da hukunci akan dukkan hadisan ba yayin da shi kuma ibnu hibbana a cikin taqasim wal anwa shi kuma dama sharadin da ya kafa mai sauki ne kwarai da gaske kuma yayi wafa'i wa sharadin sa shine sharadin sa game da tawfiki wanda ya ja mushi aka yi mushi lamba a kai har ya zama na abu mashahuri tsakanin malamai da zaran an ce ibnu hibbana ya kadaitu da amincewa da mutum sai zama ana ɗarɗar da shi tawfiqatu ibnu hibbana ana ɗarɗar da su idan ya kadaitu da su saboda shi yana yana da sauki wajen amincewa da mutanen da su zama majhulai shi kuma al-imam al-hakim ne saburi shi sai ya dauko karo ba gamu yace irin nasu bukhari yake so yi sun bar hadisai da yawa da ya kamata su kawo su alƙiltafansu to shi zai musu istidraki to sai ya zama taufiƙin shi ya fi ƙaranci fiye da na sauran sau da abubuwa da dama waɗanda ko dai suna cikin tafan nasu sai kuma zai ce ba sa ciki ko kuma ba irin cikin tafansu ba ne in yace sahihun ala shartihi ma sai zama sharadin bane walam yukharijahu ma ya zama kuma sun kharaja din ko kuma ya zama kwata kwata ba irin nasu bane har hadisai masu rauni manakiru ifai da sauransu sa malamai suka bada kwanduwa sosai wajen aiki akan akan littafinsa al-imamu zahabi ya mushi muktasar shekul albani a cikin littafin shi da dama musamman cikin sifatus salati afwan cikin akamul janaizi da ire-iren su yana yawaita magana akan abinda hakim ke cewa sahihun ala shartihima wa lam yukharijah za ga wani lokaci al-imamu zahabi har sai ya rantsa da Allah yace wallahi ma hu ala shartihima ina rantsa da Allah ba sharadin su bane wa fihi fulan kamar yayi fushi haka kamar kamar aifa ta ɗebe shi sai zama al-imamul hakim taufiƙin shi ya fi na sauran a ƙaranci alimamu ibn hajjirin ya samu shi uzuri cewa ya yi littafin ne a matsayin kamar mubiyadda ko musu wadda za a ce wato first draft yana su yana bi a hankali yana gyarawa yana gyarawa sai bai gama gyarawa ba Allah mai rasuwa sai ibn hajjirin ya ce sun samu nuska wata ke da haɗin shi cewa in ka kalla daga farkon littafin zuwa inda ya tsaya kamar ɗaya bisa biyar ɗin littafin to kurakuran kaɗan ne bin nisbati ila sauran sauran a over five ɗin inda ya sa cewa zuwa ga nan ne gyare-gyaren bawan Allah abu abdullahi wane-wane ya tsaya in Allah su zan ci gaba na samu hali daga rami samu hali ya ci gaba ba da sai a gane ashe taswiri da yayi draft da yayi yana bi yana gyarawa wataƙila ya taimaka wajen auko kurakuran da yawa Allah ya gafarta musu gaba kida har ya zama urfi kamar da muka ambata wato al'ada yardajjiya ita ake cewa urfi akwai al'ada wanda ake cewa misali taqlid wanda aka ake yi ko al'ada ita kanta lafazin akwai akwai abin da yake wato akhlaq na al'umma akwai abin da yake taqlid akhlaq shi ake fare wasu dabi'u da halaye idan aka fara kwaikwayon jilun an, an jil ya zama taqlid daga taqlid taqlid sai ya ƙaru sai ya zama ada shi ne abin da kowa ma yana yi amma akwai waɗanda hayan suna da ja da abu idan ko ya wuce nan sai ya zama urf shi ne abin da kowa ma ya yi da babu wanda yake ganin shi kuskure yanzu misali da ba a ƙasar nan da ba in aka ce an sa maka abinci a roba sai kai ta masifa ce dan me za a sa maka abinci a roba musamman in siya kai da kuɗinka ko na gidanku ne ko ce ya za a sa maka abinci a roba har yanzu aka fara yadda kusan kowa ma yana ci sai dai manyan mutane da dattawa suna ganin wannan abincin zamani amma yanzu kowa na ci abincin roba ba wanda yake matunawa kofin roba cokalin roba kwanon roba hakulan roba ba sai ga mutum ya kifa hular roba Allah ya kyauta da ana zagi roba sosai ko wala raiba wala raiba fi zalik wa annahu al-asl indana wa laysa ma'na zalika anna kull harfin aw lafzatin aw kalima fi sahihayn huwa bi manzilati ma fi al-Qur'an لا يمكن أن يكون فيه وهم أو خطأ في شيء من ذلك من بعض الرواة كلا فلسنا نعتقد لعصمة لكتاب بعد كتاب الله تعالى أصلا قال الشيخ محمد بن صالح الوثيمين رحمه الله اتفق العلماء على أن صحيحي البخاري ومسلم أصح الكتب المصنفة في الحديث فيما ذكره متصلا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا يتفقان على حديث إلا, أي إلا يكون صحيحا لا ريب فيه قال جمهور متونهما يعلم أن يعلم أهل الحديث علما قطعيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها نعم. هذا وقد اتفق بعض الحفاظ على صاحبي الصحيحين أحاديث نزلت عن درجة ملتزمة تبلغ 210 أحاديث اشترك في 32 منها وانفرد البخاري ب 78 وانفرد مسلم بمئة قال شيخ الإسلام ابن تيمية جمهور ما أنكر ما أنكر عن البخاري مما صح يكون قوله فيه راجحا على من نازع بخلاف مسلم فإنه نوزع في أحاديث خرجها وكان الصواب مع من نازعه فيها ومثير لذلك بحديث خلق الله التربة يوم السبت وحديث صلاة الكسوف بثلاث ركوعات وأربع كما يدمك الإمام البخاري آه يا مسلم سامن آه صواب wa kam tara lahu nasira ko lahum nasira ya fi muslim samun sawabi a cikin abin da aka yi musu intikali muslim an ja da shi kuma wanda suka ja da shi sun samu nasara a kan shi a cikin wasu ɗan hadisai ƙididdigaggu kama wannan hadisin na khalaƙallahu turbata yau masabti yana nan a cikin sayan muslim wanda kuskuren da ke cikin hadisin shine raf'u daga shi zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine wahamin da ke cikin sa ko malamai tunda sun yi ba'ani akan shi daga cikin su akwai shi kanshi Imam Bukhari da Yahya ibn Ma'in da shi kanshi Ibn Taymiyyah kamar yadda yake bayyana a maganar sa nan amma wasu malamai daga baya kamar Sheikh Al-Albani rahimahullah a cikin As-Sahiha shi ya tafi akan cewa lalle wannan hadisi ingantacce ne domin isnadin shi ingantacce ne kuma kawai saboda wani abu da ake ganin ya saba wa wani zahirin aya da kai ba za a soki hadisi ba sai dai a neme da za a hada su wannan dai zance ne mai tsayi wanda ba nan ne mahallinsa akwai kuma hadisin salatul kusuf wanda ya zo da wani lafazi wanda yake shi ma munkari shine cewa ana yin ruku'u uku ko ruku'u hudu maimakon ruku'u biyu ga abin da yake mashahuri a kissar salatul kusufi wanda kuma kissa ce guda daya so ɗaya ta auku zamanin da aka yi kusufi rasuwan ibrahim al-mu'azzam ibn nabi sallallahu alaihi wasallam da aka bai yiwa a ce kissoshin sun maimaitu ballantana a ce wato waƙi'atu ainin ce ko kuma a kisa ce wato mukarrara wadda ta bambanta daga lokaci zuwa lokaci wannan ma ta'ayyana ala annal anna musliman akhta'a fihi to ana samun irin waɗannan dai dai dai a cikin sayo muslim wanda gaba ɗayan su basu ta hadisi 20 ba basu ta hadisi 20 ba kuma duk irin wannan kurakurai ne wanda suke basu kai ayi watsi da abun gaba ɗaya a ce abun watsi bane wanda kuma kamar da muka ambata su masu sukan tama a yanzu ba fa wannan ne abin da suke suka ba su suna sukan kawai duk abin da bai dace da san zuciyarsu ko ra'ayinsu ko abin da aka tarbiyyantar da su ne akai ba wa aidan wa qala aidan wa qala aidan minha ma akhrajahu shaykhani mimma lam yablugh hadd at-tawatur fa inna ihtaffat bihi qara'in qawlu ma akhrajahu shaykhan al-murad bihima al-bukhari wa muslim فهما شيخا هذا الفن علم الحديث رحمهم الله ولهذا كتاباهما صحيح البخاري وصحيح مسلم هما أجل الكتب المصنفة وصحوها لجلالتهما كان مما اتفق عليه مفيد العلم النظري العلماء رحمهم الله تلقوا كتاب البخاري ومسلم بالقبول واعتمدوهما وصار وصار إذا وجد الحديث في البخاري ومسلم ما ذهبوا يسألون عن سنده ولا عن علله بل قبلوه بكل حال إلى أن قال ولكن أنا عندي أن المزية واضحة أن ما خرجاه لا يحتاج إلى بحث عنه لأن الأصل فيه صحة حتى يوجد مطعن ومن عداه ما حتى يوجد مطعن ومن عداه ما يحتاج إلى البحث عنه اللهم إلا إذا كان المعلق الصراحة بتصحيح مثلا وكان ممن يعتبر بتصحيح قلنا نأخذ به لأن بعض الحفاظ وبعض المؤلفين يتساهل في التصحيح ويسيء ما ليس بحسن ولكن ما كان في صحيحين فإنه لا يحتاج إلى نظر يلتقى يتلقى بالقبول إلا ما حصل به الطعن وقد سبق لنا أن العلماء أجابوا عما طعن في صحيحين بجوابين أحده أحدهما مجمل والثاني مفصل abin da yake cewa shi ibn Uthaymeen rahimahullah shine idan hadisi malami ya dauko shi daga littafin Bukhari da Muslim baya bukatan wani bincike kawai in yace Bukhari da Muslim shike amma in ka dauko shi a wani littafi daban wajibi ne a bincike mai hukunci malamai akan shi yace saboda kuma a nemo maganan malamai wanda suke abin dogara ce saboda wasu malamai a wannan zamanin suna inganta abin da ba ingantacce ba suna kyauta abin da ba mai kyau ba so da dole ne a nemi maganar malami wanda yake a ilmance abin dogara ne shi wajen ingantawa ko rashin ingantawa sai a ɗauko maganarsa malamai irin su nawawi malamai irin su ibn hajar malamai irin su shaukani malamai irin su ashikul albani su ahmad shakir su muallimi da ire-iren su waɗanda duniyar ilimi ta shaide su cewa sun san abin da suke kuma suna binciken na ilimin da gaske to sai a karɓi maganganunsu amma ba wai duk wani wanda kawai yake tsoma baki a cikin ilimi sai aka maganarsa ba wa qala fi sharhi nuniya wa qala fi sharhi nuniya inda qawl ibn al-qayyim waj'alhu ma hakama waj'alhu ma hakman wa la tahkum ala ma fihi ma aslan bi qawlihi fulan sadaq ij'al ma fi sayyahin هو الأصل ولا تحكم عليهما بقول فلان وفلان فتجعلهما تابعين ولا متبوعين نعم abin da ke cikin bukhari da muslim shine asali game da shari'a ba maganar da wani zai ce bai yadda da su ba
وقال الشيخ مقبل الوادي اليماني رحمه الله قول ابن صلاح إن الأمة تلقت الصحيحين بالقبول هل هذا عليه العمل وإذا كان هذا عليه العمل فهل لي أنا أو لغيري من طلبة العلم إذا اتضح له حديث فيه علة ولم يتكلم عليه ولم يتكلم عليه الأئمة الأولون هل لي أن أتكلم فيه لأني سمعت أن بعض الإخوة يضعف حديثا في البخاري ما ذكره ما ذكره الدار قطني ولا غيره ولا غيره من الأئمة فهل هذا الأخ أو الذي يقول هذا المقالة يدفع بأن الأمة تلقت هذين الصحيحين بالقبول إلا الأحرف اليسيرة
فهل أو الذي يقول هذا المقالة يدفع بأن الأمة فهل هذا الأخ أو الذي يقول هذا المقالة يدفع بأن الأمة تلقت هذين الصحيحين بالقبول إلا الأحرف اليسيرة أم يقول الأمر أمر اجتهاد أسير كما سار دار قطني وأنا صاحب شوكة وصاحب أهلية أصلا الإمام ابن القثيمين رحمه الله yana daga cikin malamai a zamanin nan masu zurfin tunani da dukka wajen zance jibi abin da yake cewa yake cewa a afwan muqbil ibn hadi alwadi ne mako yake magana yace idan na samu hadisi ni abu da ɗaliban ilimi idan na samu hadisi naga wata illa amma sai na bincika hadisin na cikin Bukhari da Muslim ga wata illa amma ni ne na ganta malaman farko ba su yi magana a kanta ba yace kamar da naji wasu malamai a zamanin nan suna yi su dara kudin nan da suka shahara akan cewa sun kai su yi magana kuma sun yi wannan hadisi da ni na ga illa ko wani na ya gani a wannan zamanin bai cikin abin da su dara kudin suka ga illa a cikinsa to shin za mu tunkuɗe maganar wani malami a zamanin nan wanda shi malamin yake ganin ya samu hadisi mai matsala a cikin Bukhari da Muslim kuma malami tukunna ya bincike ya ga illa shin zamu yi watsi da maganar sa ta hanyar cewa wannan illa da ka gano malaman da aka yarda da su a babin gano illar Bukhari da Muslim ba su faɗa ba shin wannan ya isa hujja a ce ka rufa mana baki ko kuwa za a ce a bashi dama ai shi ma mushaidi ne ga mandara kotuni kuma nima ko shi ma ya isa wato ya isa yanka yana da ahaliya yana da shauka wal jawabu na wal jawab alladhi yadhharu anna sayyihayn qad talaqathuma al umma bil qabul kama yaqul ibn salah illa ahadith yasiha intaqada al hafiz dar qutni wa ghayru wa annahu la yanbaghi an yuftaha al bab لزعزعة الثقة بما في صحيحين كجامسة وأنه لا ينبغي أن يفتح الباب da za'aza'ati thiqati bi mafi sayyi sam bai kyautuwa a bude kofa da zata jijjiga zata shakin din amincin da musulmai suke da shi da tafan nan tsawon zamana fiye da shekara da ورب حديث ورب حديث يكون قد تحقق العلماء أنه صحيح مثل البخاري أقصد أن مثل الإمام البخاري وأحمد بن حنبل وابن معين وعلي بن المديني ومن جرى مجراهم يعرفون الراوي وما روى عن ذلك الشيخ وإذا روى حديثا ليس من حديث يقولون هذا ليس من حديث فلان دليل على أنهم يحفظون حديث كل محدث وربما يرون يروون له عن أناس مخصوصين فهم قد اطلعوا على ما لم نطلع عليه ونحن ما بلغنا منزلتهم وصحيح أن مثلنا مثل الذي يعشي وأنا أتحدث عن نفسي أولاً فالذي يعشي بمشي في الليل وعنده نور قليل فهو يتخبط فنحن نفتش نفتش الورق ونقرأ ونبحث فينبغي أن أن يعلم أنهم حفاظ ونحن لسنا بحفاظ وربما نكتر بظاهر السند هو كالشمس نظرنا وهو معل عندهم وربما يكون في سند ابن لهيعة وهم يعلمون أن هذا الحديث من سيء حديث ابن لهيئة وإذا صححه الحافظ الكبير ولم يقدح في حافظ معتبر مثله فهو مقبول لأنهم قد تخلوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على آله وسلم النقل ولو كان ضعيفا لصاحوا به wannan amsa ce ta malami wanda ya san mutuncin ilimi kuma wanda ya san kwarjinin malaman farko Allah ya gafarta mishi Allah ya mai rahama kaji abin da yake cewa ya ce mu idan muka ga irin wannan abinda za mu ce watakila wannan hadisi malamai sa'o'in bukhari sun bi ta kanshi sun yi bincike su waye irin sa'o'in shi ɗan ilimi su ahmad ibn hanbal su ibn ma'in su albin madini waɗanda suke tsararrakinsa yace wanda sun san kowane malami sun san ɗaliban makarantarsa idan aka ruwaito hadisi da sun ji sai ka sun ce hadha laysa min hadisi fulan wato da an kawo hadisi an ce makarantar maliku ko makarantar shuba ko makarantar a'mash ko makarantar sufyan ibn uyayna ko makarantar wani ibn wahab sai su ce wannan ba hadisin makarantar shi ba sun san hadisan ciki da bai yace to kaga mu ya kamata mu sani cewa mu ba tsararrakin su bane wananu ma balagna manzilatu wasayyu anna mithlana mislul ladhi yu'ashi wanda ke tafiya cikin dare bil asha yana tafiya cikin dare falladhi yu'ashi yamshi fil layli wa inda hururun qalib cikin duhun dare wa huwa yatakhabbat yana tabbuge buge wananu nufattishu alwaraq abinda muke yanzu kawai shine bincike a cikin littattafai wa naqra'u mu dukuba karatu wa nabahas da bincike iyakata abinda muke kin su kuma sai da suka tafi makarantun suka yi tafiye-tafiye zuwa garuruwa suka rayu da malaman suka shiga suka fita kai kuma yanzu kawai table research ka binciko nan ka binciko nan ka binciko nan yanzu ma dai table research din ba yanzu e-research ne ma kawai abin nan ne sacin ne a gp chat ya koya sunan shi google ma ya zama kauyanci ko da google da shamila duk zama kauyanci sai wani shakiyo shi chat gpt wanda zai ga maka ƙarya da gaskiya kuma da shi ake dogaro yanzu shaki ne mana to yace wanda ya tsaya iya nan bayan bagi an ya alama annahum huffaz ya san waɗancan malaman jigajigan malamai ne wa nahnu lasna bi huffaz yanzu babu huffaz ana ganin tun daga kan suyudi go ake cewa daga kan suyudi ake ganin ba sake wani malami da ya amsa sunan hafiz a hadisi ba dan abinda mutum zai ya zama hafizi shine sai ya zama cewa rayuwar shi gabaki ɗayanta ya cinye shi a harka hadisi ko kun san cewa hatta ibnu taymiya da ibnu al-qayyim duk da ilimin su ku kalla da kyau ba a laqaba musu hufazu a ce musu imam ko shekul islam me yasa saboda rayuwarsu ba su juya ta kaco kan zuwa ga hadisi ba suna yin harka hadisi kuma suna yin wasu harkoki irin yadda yanzu muke cewa kan ɗaliban ilimi amma ko ba ɗaliban ilimi bane mu da yanzu hatta wannan katin da muke yi yanzu wurin nan da yawa mun takura saboda akwai wata harkar duniya da yau muka bari ko ba haka bane shi sa ma dole sai dai daura lokaci bayan lokaci bayan alfilatu wal ukhra yanzu aka ce wannan ayi yau ayi gobe ayi jibi dole ne ma rasa to kaga ba ɗaliban ilimi bane mu ala ma fi haqiqatul amr ba ka ibnu taymiya da ibnu qayyim ba a ce musu huffazu yadda ake ce zahabi da mizzi da mugultai zamaninsu ɗaya saboda su waɗannan rayuwarsu kakkab hadisi suka saka a harkarsu to tun daga kan suyuɗi in ma ya kai ɗin shi ba domin akwai ta ba akan ko ya kai ko bai kai ba domin mutanen da suka zamani da shi da hasada ko da rashin ta suna da ja akan wannan tun daga kan ibnu hajar in ji ahmad shakir cewa ba a sake haifan hafizi ba sai dai muhaddisi kisa a shekul albani nasiruddin Allah ya gafarta mishi kamar yadda ya zo a cikin labarin tarihin rayuwarsa yana na akan youtube wata rana ya je garin jidda ya je asibiti ne ko rabu makamanci haka sai ya salla asubahi a wani masallaci da ya salla asubahi irin usare masu hamasa na yana ganin albani a sau kawai mai kiyar da kilasifika cewa an yi babban bakon malami ya kira shi da manyan sunaye kamar ya ce misali ibnu hajiri asarina ko zahabiyu asarina irin wannan manyan sunayen cewa zai dan mana nasiha da aka ba albani lasifika kawai albani ya fashe musu kuka yi ta kuka yi daga san oshi ta mutu bai ce musu kome ba ya roƙa wannan mutumin gafara cewa Allah ya fi mai kuskuren da yi shi ba hafizi ba ya yi kukan shi ya share ya tashi to ga kuma waɗannan a zamanin da ba su ne malaman hadisi mu'allimi al'albani ahmad shakir waɗannan ba su ne malaman hadisi na zamanin nan to su ma in za a bi keke da keke ba su kai hufaz ba to ta yaya za su ce bari su ja da magana ahmad ibn hanbal bari su ja da magana yahya ibn ma'in bari su ja da magana ali ibn al-madini ko da maganar zahabi ko ta ko ta mizzi ko ire-iren su ba za su ja da wannan magana ba to ina kuma ga munan munan bebayi hausa fulani masu yawo haka ga munan kamar ƙarshen halitta kamar sai da aka gama halittar mutane sannan aka zo aka yi ma a matsayin byproduct kana maganar ilimi ina mutanenmu inda sun kansa adalci suka kai su wannan magana isa irin wannan maganganun da wancan na Kano ya dinga yi wala ko kana da ilimi kake wannan maganganun Allah ba zai baka ba ka dinga ciko wuta kana cika baki kana cewa kowa ne tun kana magana akan ƴan gidanku da ƴan garinku da ƴan ƙasarku ko kuma ƴan wata ƙasa ko kuma harkan matattu cewa duk wanda ba da kai sai ka sa shi zufa sai ka mai kaza ka mai kaza sai gashi wasu matasa da basu kai ina ba sun sa kana kana kana kana ta ina to ko kana da gaskiya kai wa ilimi cika wannan baki ba za ka kai labari ba za ka baka da gaskiya kuma dai irin wannan ne bincike na nufattishul waraq wa naqra wa nabhar yace wani lokaci zaka rudu da zahirin isnadi su kuma abun su san wata illarsa wani lokaci za ka ga wani mutum da ka ji ana cewa mai matsala ne kamar ibn lahiya ka fara murna cewa ka gano hadisin mai rauni ne sai kuma ka ga ai kuma hadisi yana cikin bukhari ko muslim ma'ana waɗannan sun yarda da shi kenan su su san cewa wannan hadisin yana cikin tabbatattun hadisan wannan makarantar yace to dan haka idan wani malami gogagge ya inganta hadisi idan ba a samu wani tsaran shi ya ce magana ba haka take ba to wani dan kuci ba na mu a yanzu bai da yancin ya ce shi bai ta ba bai da yanci bai kai ya ce haka ba a ibn hajirin ya inganta zahabi ya inganta ibn abdulhadi ya inganta ibn taimiya ya inganta ko ire-irensu ko na sama da su dara kudini ko bai haƙi ko hakim ko almakadisi kai ka zo a yanzu ko don kai phd ko don ana ce maka profesa na ilimin hadisi balasana ma ba kai wannan ba ko kana da kanka ce kai ne shekul hadisi kai ta magana kaman wanda aljani ya buge to baka da yancin kace kace wai baka yadda ba dan kai an saka wata majalisa ko an saka wani gidan TV ko an nada ka wani malami a wani markazi ko an saka wata majalisa ta shura duk wanda bai baka wannan ahliyar kuma duk waɗannan dabaru ne namu na ƙarshen zamani ba su ne asalin lubbul ilmi ba zaka mutane su san matsayin su su zauna lafiya وقال الشيخ
وقال الدكتور عبد العزيز العتيبي العسري حفظه الله والأمر ليس مستغربا من أعداء السنة والطائف المنحرفة والكل يعلم ما يخطئ به سيد البخاري وسيد مسلم من مكانة خاصة وميزة ظاهرة عند المسلمين منذ عدة قرون متتابعة حتى استقر الأمر لهما بالقبول والتصديق وانفردا بالصحة بعد كتاب الله عز وجل وأصبح لا يجاريهما كتاب آخر منذ بداية تاريخ تدوين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا na ya kawo kan malamai wanda suke raye ne وقال الشيخ عبد الله بن يوسف الجديع حفظه الله الجديع الجديع الجديع wasu za su gana su dan bambanci ko a daidai nan akwai masu bambanci eh akwai takaddim wa ta'khir kuma an kawo su nuskoki ne waɗanda malam yayi yan gyare-gyare ko ka ji naka an wuce za a zo kai shi faddal
أصح الكتب المصنفة في الحديث الصحيح سي بخاري ثم سي مسلم ثم سي مسلم لم يسبقهما في الصحة كتاب له مثل درجتهما ولا خلفهما كذلك وهما أول الكتب المجردة في الحديث الصحيح والبخاري قبل مسلم وذلك استحق الصحيحان التكليم للشدة ما اشترط صاحبهما الإمامان البخاري ومسلم ولاجتهادهما في تحقيق شرطهما فإنهما التزما بشروط الحديث الصحيح إلى أقصى حد ممكن لكن سنيعهما سنيع بشر لذا لم يسلم من معاقبات هي على أحرف يسيرة في البخاري وعلى أحاديث قليلة في مسلم وقد ميزت وعرفت والقائدة أن كل ما في الصحيحين متلقى بالقبول محكوم بصحته وليس فيهما حديث موضوع ولا منكر بل ولا ضعيف إلا أحاديث معللة معدودة في صحيح مسلم وقال الأستاذ دكتور أحمد عمر هاشم رحمه الله وسيد البخاري وسيد مسلم هما أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى وقد روي عن الإمام الشافعي رضي الله عنه أنه قال ما أعلم في الأرض كتابا في العلم أكثر صوابا من كتاب مالك وروى بعض العلماء أن الموطأ هو أول كتاب صنف في الصحيح فقد تحرى الإمام مالك في اختيار في اختيار أحاديثه وجيب عن قول الإمام الشافعي السابق بأنه إنما قال هذا القول قبل وجود كتابي الإمام البخاري والإمام مسلم وختاما فإن كون بعض الأحاديث منتقدة على البخاري ومسلم في صحيحيهما لا يقدر فيهما أبدا ذلك أن الأغلبية الساحقة فيهما صحيحة قال ابن القيم رحمه الله ال- العلماء بحار وأخطاؤهم أكثر والماء إذا جاوز القلتين لم يحمل الخبث وقال أيضا من قواعد الشرع والحكمة أيضا أن من كثرت حسناته وعظمت وكان له في الإسلام تأثير ظاهر فإنه يحتمل له لا يحتمل لغيره ويوفى عنه ما لا يوفى عن غيره فإن المعصية خبث والماء إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث بخلاف الماء القليل فإنه يحمل أدنى خبث يقع فيه masha Allah tuna ganin bari mu kwana nan ko wato ka'idar aqillu asarati zawul hija mutane masu daraja ana kauda kai akan yan kurakuran su haka yake wa malamai alkhairin su ya gane falalar su ta mamaye yan kurakuran su sai a kauda kai wannan maganar da ibnu al-qayyim suna cikin miftahu dar sa'ada akwai saura ya basu da yawa a cikin dan ya gama mana da maganganu da aka kawo akan yabo ga waɗannan malamai da yaban littattafansu da tabbatar da inganci ta ji tsawon zamani tun daga karni na hudu har zuwa wannan zamanin nan sai da kuma yi mana magana akan wasu maganganu da aka yi na kariya ga wasu zantuttuka da wasu malamai su kokarin su kawo game da littattafan a darasin mu na gobe insha Allah za mu ba taliki malam sai gobe saboda yamma ta yi yanzu za ka ji ana magariba ga wata malam na ganin gobe an zo sai kamar taliki daman gobe can zamu je afon gata mala malam ba za mu kyale ka ba gaskiya kai haku dan wani za mu kwana a nan insha Allah amma bayan sallar magariba akwai jalsa da yau ba za mu yi jalsa da bayan sallar magariba sai kuma a rufe sai gobe insha Allah wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh